بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم babu tahrimar rabibati wa uktul mar'ati babin cewa ba daidai ba ne a auri agola na matar mace wa otin
mar'ati da yan uwar mace ba daidai ba ne ana auren mace a ce za a auro yan uwarta
حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء حدثنا ابو سلمة اخبرنا هشام اخبرني ابي ان يوم بنت سلمة ام حبيبة بنت ابي سفيان قالت umma habiba ta ce دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo a gare ni قلت له nace da shi هل لك في مفتي بنت ابي سفيان me zai hana ka auri yar uwata yar abi sufyana
فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce افعل ماذا؟
in aikata mai game da yar uwanki da kike cewa yar uwanki to me da ita me zan da ita قلت nace تنكحها ka aure ta man ka aure ta قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace او تحبين ذلك؟
kina son a ce na aure ta a yi miki kishiya baya damun ki قلت nace لست لك بمخلي- بمخلية ba ni kadai kake aure ba tana auren wasu mata to وأحب من شاركني في الخير أختي mafificin wanda ya tarayya da ni a cikin alheri yan uwata نعم قال ya manzala ce فإنها لا تحل لي ai ba ta halatta ba قلت ba ta halatta ba gare ni kultu nace da shi فإني أخبرت أنك تخطب دورة بنت أبي سلمة ai an ba ni labari cewa kana neman auren duratu yar abi salama قال بنت أم سلمة nace yan ummu salama قلت نعم nace kwarai ita قال sai manzala ya ce لو أنها لم تكن ربيبتي في هجري ما حل لي da a ce ita dinnan ba a bar renata ba ce a kula ta ai duk da ba za ta halatta ba gare ni da a ce ban auri uwarta ba ma ba na auren uwarta ai duk da haka ba da za a yi ta halatta gare ni إن ابنة أخي من الرضاعة domin ita yar dan uwana ce na shan nono da ni da ummu salama mun sha ni da ah, abu salamata mun sha nonon mace daya
أرضعني وأبا وأبا سويبة suwai ba ta shayar da ni da ba ba ita wannan rurrutu din da ake faɗa فلا تعرضن علي بناتكن kada ku ce za ku yi min tayin ƴaƴan ku mata ولا kada ku ce za أخواتكن ku ringa min tayin ƴaƴan ku mata ko ƴan uwan
وحدثني سويد بن سعيد حدثنا يا بن زكريا بن ابي زايد حاء تمام.
حدثنا عمرو بن ناجر حدثني اسود بن عامر اخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ku سواء da wannan isnadi daidai wa daida وحدثنا محمد بن رمي المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكر Muhammadu ne shahabin zuhuri ya rubuta na ambatan ان عروه cewa حدثه Abubakar Zubair ya faɗa masa hadisi ان زينب بن cewa sai da Abubakar سلمة حدثته Abi Salama ta masa ba shi hadisi أن حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها cewa ummu habiba matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta faɗa mata أنها قالت لرسول الله صلى الله cewa عليه ita ta ce da manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله ya rasulullahi إنكي أختي ka auri yar uwata ma عزتا ita ce azzatu فقال رسول الله صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce أتحبين ذلك kina son wannan فقال نعم Yace, يا رسول "Ƙwarai kuwa, الله ya Rasulallah." لست لك بمخلية ba ni kadai kake auro ba kana auren wasu matan banda ne وأهب من ش- من شركني في الخير أختي mafi mafi soyuwar wanda ya tarayya da ni alheri ai yar uwata da auro wata gwar- gwamma a auro yar uwata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ai ذلك لا يحل لي wannan magana da kike abu ne wanda bai halatta ba gare ni قالت yace فقلت يا رسول sai الله ya rasulullahi فإن أنا أتحدث ai muna hira cewa أنك تريد أن تنكر زوجة بنت أبي سلمة cewa kana son ka aure duratu yar abi salama قال yace بنت أبي سلمة yar abi salama قالت نعم yace kwarai قال رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace لو أنها لم تكن ربيبتي فيه فيها جليل idan a ce ita ba a bar renona ce ba a kula ta a ce ban auri uwarta bai zamo a hannuna ta girma ما حل ai لي da ba ta halatta ba gare ni إنها ابنة أخي من الرضاعة domin ita ‘yar ɗan uwana ce na shan nono عرض أني وأبا سلمة سويبة da da ni da aba salama duk suwai ba ta ba ta shayar da mu nono فلا تعرضن علي ولا تكن kada ku ce za ku yi mana tayin kar kar ku ce za ku yi min tayin ‘ya'yanku mata ولا ko أخواتهن ‘yan'uwanku mata حدثني عبد الملك بن شهاب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني وكيل بن خالد الحاء تعويل.
حدثنا عبد الوين أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري حدثنا عمر بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو isnadin da حديثه ibn abi habib daga gare shi kamar hadisin yadda shi ibn abi habib ya rawaito ولم يسمع أحد منهم في حديثه عزة ba wato wani a cikin su bai ambaci azzatu ba a hadisin sa غير يزيد بن ba أبي sai na bai حبيب abi habibin ba hadisan ne na babi suna nuna ashe ba daidai bane a wuri yar uwan mace haka nan suna nuna ba daidai bane a wuri yar dan uwan sha dan uwa na shayarwa cewa yar dan uwa na shayarwa ba haramun ce to haka nan yar uwan mace haramun ce haka nan yan mace ita ma haramun ce باب في المسة والمستان babin tsotso ɗaya walmasta ta yi ni da Na'am.
tsotso biyu tsotso ɗaya da tsotso biyu yana hukunta haramci Na'am.
idan mutum ya tsotsi nonon mace sau ɗaya shi kenan za a ce ta zama uwarsa ko kuwa ko ya tsotsi nonon ta sau biyu za a ce ta zama uwarsa ko kuwa
حدثني زهير بن عبد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الحاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل الحاوى حدثنا سهيل بن سعيد حدثنا موسى بن سليمان كلاهما عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن زبير عن عائشه قالت aisha ta ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce وقال سهيل وزهير "Mhm." ان النبي صلى الله عليه وسلم a ƙasar قال ruwayar inda nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce لا تحرم المسة والمستان Tsuntsun nono ɗaya ko tsuntsun nono biyu ba sa saboda haramci.
نعم Dan an tsotsi nonon mace sau ɗaya ko an tsotsi nonon ta sau biyu to ba za a kira ta uwar wanda ya tsotsi nonon ba a sannan sai inda yake ya tsotsi nonon ta fiye da biyu نعم wato sai kenan ya zama ya tsotsi nonon ta sau uku wanda a kan haka zahiriyawa suke da wasu malaman cewa tsotso ɗaya ko tsotso biyu bai haramta ba amma tsotso uku shi ya isa ya haramta
حدثنا يا ابن يحيى وعمر ناجر واسحاق بن ابراهيم وكلهم عن المؤتمر واللفظ ليحيى اخبرنا المؤتمر بن سليمان عن ايوب ويحدث ابي الخليل عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل قالت hukumar fara ta ce دخل اعرابي wanda على ya رسول riga ya الله yi صلى zuga الله عليه وسلم da Allah sallallahu alaihi wasallam وهو في بيتي alhali manzon Allah yana gidana ko Ala.
fadari wato matar sayyidina Abbas amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa matar amma manzo Allah ce kuma ita ce mahaifiyar fardu din kansa da ake mata alkunya da shi mahaifiyar kuma Abdullahi ibn Abbas faqala balaraban nan yace يا نبي الله ya annabin Allah اني كان لي امراه ina auren mace فتزوجت عليها na اخرى auro wata akanta فزعمت امراتي الاولى mata ta ta farko sai ta ce انها ارضعت امراتي وحدثا cewa ai ta ba matan nan ta wasu sabuwa nono رضعت tsoro ارضعت daya ko tsoro biyu فقال النبي الله صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لا تعلم الإملال والإملجات والإملال تاني tsotson nono daya ko tsotson nono biyu ai ba ya saboda haramci
قال أمر في روايتي Mm, أنا Abu عبد Dawud.
الله بن الحارث بن نوفل Mhm, shi ya kara da cewa ibnu nawfalin wannan وحدثني yana أبو- da irin kula muslim da bambanta kawo bambancin ruwaya نعم ko kaka bambanci yake tsakanin ruwaya sai ya tsaya ya faɗaka Mm.
وحدثني أبو غسان المسلمي حدثنا معاذ بن حاتم تأويل.
المسنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعد بن أبي مريم عن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا ورمشا من بني عامر الأسوان بن سأسأتا قال ya ce Ya nabi Allah.
ya annabin Allah هل تحرم الرضاعة الواحدة واحدة don nono ɗaya kaɗai tana saboda haramci?
قال لا Manzala ya ce a'a.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشير حدثنا سعيد بن ابي اروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث ان الام ان ام الفضل حدثت ان ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تحرم الرضاعة او الرضعتان tsotson nono ɗaya ko tsotson nono biyu ba sa haramtawa.
او المسة او Ko tsotso المستان ɗaya ko tsotso biyu.
حدثنا وروح بن ابي شيبه عن اسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبده بن سليمان عن ابن ابي عروه بهذا الاسناد dole isnadin اما اسحاق فقال كروايه بن بشير mm, isabu shi ya faɗa kamar ruwaya ibn bishirin da ta gabata او الرضعتان aw او المرأتان ruwa'atani aw al-masatani فاما ابن ابي شيبه amma ina قال mishi bata cewa ya yi ruwa'atani wal masatani ba da au ba وحدثنا ابي عمر حدثنا ابي بن السري حدثنا عباد بن سلمه عن قتاده عن ابي الحديث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ام البلد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كاكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي لا تعلم الاملاجه za a والاملاجه nuna mace a baki a tsotsa sau ɗaya ko sau biyu wannan ba a saboda halarci
حدثنا عمر بن سعيد الدارمي وحدثنا عمار وحدثنا همام وحدثنا قتادة عن عبد الحليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل أوه.
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani mutum ya wani mutum wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama أتعلم المسة tsotsan nono ɗaya kadai na iya saboda haramci فقال لا Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a a tsotsar nono ɗaya baya saboda haramci. Hadisan babin gaba ɗaya dai malikawa da hanafiyawa ba su yi aiki da su ba. Wajen malikawa da hanafiyawa tsotsar nono ɗaya ma yana iya saboda haramci. Saboda duban umumin Qur'ani cewa wa ummuhatukum allati arma'nakum wa ahwatukum min ar-rida'ati.
na'am shi kuwa tunda an ce a ra'a da tsotso kaɗan da tsotso mai yawa dikin ra'i shi yasa kuma hadisin yake ahadi suna ganin ba zai iya takayyidin abin da yake yazo a qur'ani mutlaki ba da zai iya ba kuma ai akwai ma hadisin da yake yazo wanda yake ƙara ƙarfafa yadda nassin yake na qur'ani cewa inna ra'ata tuharimu ma tuharimu lillah sannan hadisin buhari da muslim duk sun ruwaito shi shi kuwa ra'atu ya hada hasu sau daya shi yasa su malikawa da halabiyawa suka ce ai wa in masaka wa in masaka Hmm.
yana mai motar sa da ya kawo ko da tsotson nono ɗaya ne yana sarauta haramci
باب التحريم بخمس رضعات babin cewa sai tsotso ya kai biyar shi ke iya sarauta haramci in tsotso bai kai biyar ba ba zai sarauta haramci ba na'am حدثنا يا ابو يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشه انها قالت ta aisha allah ya kare da a gare ta ta ce كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات حرمنا da can yana cikin abin da aka sauka daga qur'ani cewa tsotsar nono in ya kai goma kuma an san an tabbatar da sun kai goma to sannan ne haramci ke afuwa ثم نسكن amma daga baya aka shafe su da tsotso biyar sanannu wanda yake an tabbatar da su shine ma'anar sanin nasu
وتوفي رسول الله صلى aka الله عليه san manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم alhali suna cikin abin da ake karantawa daga qur'ani wato shafe karanta su din kenan sai daga baya shi yasa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wafati wasu mutane ba su dauka an shafe ba
حدثنا عبد الله بن مسعود الكعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وابن وهو ابن سعيد عن عمرة أن سمع عائشة تقول ta ga aisha tana cewa وهي تقول الذي يعلم من الرضاعة tana amata abin da yake saboda haramci a cikin tsotsar nono قالت عمرة kamar ta ce فقالت عائشة aisha ta ce نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات a cewa ashurar ayatu ma'aluma ke wahar rinna ya sauka a cikin qur'ani ثم نزل أيضا خمس sannan kuma معلومات hamsin ma'aluma tun ya sauka ya zama an shafe wancan حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرة أن سمع عائشة تقول مثله kamar wannan ba wannan shi ne hujja shafi'awa na cewa tsuntsu sai ya kai ne yadda shi wadda yake faɗa a alfiyar usul ko a shafi'i bi hamsa ayran ra'ati la bi aqalla qurbatul li'ati bi anna zaka fi sahihi muslim min al-qur'ani nahnu lam nusallim jawabuhum fa sharru fi tilawati dal hukm fa huwa thabitu dilalati باب الرضاعة الكبير hadisan muslim sun kai guda nawa wanda mai abiyatul usuli ya yi nuni gare su zuwa ya suke karanta muslim din kuma suke karanta abiyatul usuli hadisan muslim da mai abiyatul usuli ya yi nuni gare su sun kai nawa wanda yake buhari bai ruwaito ba sai muslim kamar wannan hadisi sai kama wannan hadisin buhari bai ruwaito shi ba min afradi muslimi su afradi muslimi don kuma sun kai nawa hadisan da muslim ya ruwaito buhari bai ruwaito ba sun kai guda nawa su kuma masu duba buhari da muslim gaba ɗaya ko su waye to babu sana'atul kabiri babu hukuncin shan nonon babba wanda yake babba in ya sha nonon mace za a ce ta zama kamar mahaifiyarsa kenan ba aure tsakanin su ko kuwa حدثنا عمرو الناجر وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة قالت Aisha ta ce جاءت سألت بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم Sa'adu ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت يا ta ce رسول ya الله Rasulullahi إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ni wato ina ganin Abu Huzaifa kamar zuciyarsa tana nuna damuwa daga shigowar Salihu gare ni da shi ko abokinsa ne فقال النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أرضئي أرضئيه ai yadda za ki ki bashi nono ya sha ya zama ɗanki قالت ta ce وكيف أرضئه ya zan shayar da وهو shi رجل كبير ga shi mutum ne babba فدعا رسول الله maza صلى da الله عليه sallallahu وسلم alaihi wa rushe وقال ya ce قد علمت أنه رجل كبير na san cewa babban mutum
زاد أمر في ne حديثه da abu ya daɗe a tasa nasa hadisin وكان قد شهد بدرا ya halarci yakin badar في رواية من أبي عمر a ruwayar ibn abi umara فذلك رسول الله صلى الله Allah عليه ya kula da ne dariya وسلم wato da asali shi zali mutum kamar bawa ne na abu huzaifa ya amta yana tare kuma zai zama kamar abu ya za ki nuka lakabi da salimun maula abi huzaifa Na'am.
wanda yana cikin manyan sabai masana qur'ani Mm.
sai da na umar sanda aka soke shi yake cewa da a ce salimun maula abi huzaifa yana nan da rai ai shi zan sa ya zama halifa shi zan sa ya zama amirul mu'minin bin ba'di ya sa yana cikin gaggan masana qur'ani a cikin sahabbai
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن السلفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب السلفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وآله في بيتهم cewa yana tare da wato abu huzaifa da iyalinsa a gidansu فأتى تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه sai ibnu وسلم sa'id ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت tace إن سالما salimu قد بلغ ما بلغ الرجل ya رجال imam ya balaga ya kai matsayin da maza suke balaga sai kaiwa وأقل ما قالوا ya hankalci abin da ya hankalta suka hankalta وإنه يدخل علينا shi yakan shigo gare mu وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ni ina zaton cewa abu huzaifa ta haka din yana damunsa فقال لها النبي صلى الله عليه Sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da ita أرضه ki sha da shi ma تهربي عليه ta zama kin haranta gare shi ويذهب الذي في نفس أبي ba ta da حذيفة kin zuciyar abin huzaifa ya ko فرجعت sai ta sai ta koma gida فقالت a ta ce إني قد أرضعته hakika ko na shayar da shi din وذهب الذي في نفس أبي abin da ke حذيفة damu abin huzaifa ya tafi ya daina nuna damuwarsa da shigowar salim gare mu وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ولفظ لابن رافع لا- لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبره أن سعلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم sahabatu isma'il ibn amr ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول يا رسول الله الله إن سالما hakika salim سالم ولا أبي ta fara زوجها salim barar abin Ma'ana zai huzaifa baitina.
yana tare da mu a gidanmu فقد بلغ ما يبلغ ya الرجال kai yadda maza ke kaiwa ya balaga وعلم ما يعلم الرجال ya san abin da maza ke sani قال wanda Allah ya ce أرضئيه ki shayar da shi nonon ki ma حرمي ki عليه sha zama kin haramta gare shi قال yace وما كنت سنة أو قريبا منها a sai na zauna shekara guda ko kusa da shekara لا أحدث به ba na faɗar wannan hadisin وجبته na duk kwarjinin in ringa faɗarsa ثم لقيت القاسم sannan na da kasuwar muhammad ibn abi bakar siddiqi فقلت له yace nace da shi لقد حدثني حديثا ما da kada haddasta ni hadisan ma haddasu ba ka faɗa min hadisi da ban taɓa faɗarsa ga wani ba har yau قال yace ما هو ni me wani hadisi ne فأخبرته na ba shi labari قال yace حدثوا عني ka ba ka faɗa daga gare ni أن عائشة أخبرت ahabaratini aisha ce ni ma ta faɗa min
حدثنا محمد بن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت zainabu ta ce قالت أم سلمة umu salama ta ce لعائشة da aisha إنه يدخل عليك الغلام alhaifar الآن yaro matashi saurayi yakan shigo gare ki الذي ما أريد أن يدخل علي wanda ni ba ba zan so kamar sai shigo min ba قال yace قال عائشة aisha ta ce da ita أمرك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته ashe ba kya koyi da abin da manzon Allah ya قالت ta ce إن امرأة أبي ai وزيفة ba ta قالت biyu يا da رسول fata ta ce الله ya إن rasulullahi سالم يدخل علي ai salimu yakan shigo gare ni وهو رجل gashi yanzu ya girma ya zama namiji mutum وفي نفس أبي وزيفة منه شيء a haka ɗin yana sa zuciyar abu huzaifa tana motsawa فقال رسول الله صلى الله manzala sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم yace ki أرضيه shayar da shi حتى يدخل har ya عليك sami damar shigowa gare ki dan in kin shayar da shi ya zama ɗanki na rarwa a kin kin zama kin haramta gare shi وحدثني أبو الداير وهارون بن السعيد الأيلي لفظ لهارون قال حدثني الواجب أخبرني معلمة بن بكير عن أبي قال سمعت عبيد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة na ji ummu salama wato mahaifiyar ita zainabu tana faɗa wato a- a- ummu a- ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam tana faɗa ga aisha ta نعم والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام wallahi yaro kalisa ga nanin rarati da ya wadata daga shan nono a ce ya ganni haka din yakan tayar min da hankali zuciyata ba ta samun nutsuwa فقالت لما yace me yasa قد جاءت سألت بنت ai da ta عباس da يا رسول الله Ibrahim صلى ta الله zo da manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam قالت يا tace رسول الله ya rasulullahi والله إني لأرى في وجه أبي وزيفة من دخول سالم wallahi ina ganin damuwa a fuskar Abi Huzaifa saboda cewa Salim yana shigowa wajena قال رسول الله صلى الله manzo عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam yace أرضيه ki shayar da shi فقالت tace إنه ذو لحية ya yi gemu ba فقال yace أرضيه ya ce ki shayar da shi يذهب ما في وجه أبي in kika وزيفة yi haka damuwar da abu huzaifa ke nuna wa ya kau ta kau daga gare shi فقالت ta ce والله ما عرفت في وجه أبي وزيفة tun da kuna shayar da shi shi ke nan abu huzaifa bai sake ta da hankali ba حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شعيب انه قال اخبرني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه ان امه زينب بنت ابي سلمه اخبرته abu bai da ɗan lamin zamata ya bashi labari ya bani labari cewa mahaifiyarsa ita ce zainabu yar abi salama ta bashi labari ان امها ام سلمه cewa mahaifiyarta ita ce umu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana cewa ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعه baki ɗaya matan annabi banda aisha sun ƙi yarda a ce wani ya shigo gare su su shigo da wani gare su da shan nononsa yana babba suna وقلنا ganin shan nonon babba baya sabauta haramci مم. وقلنا suka لعائشه ce da aisha والله ما نرى هذا الا رخصه wallahi ba ma ganin wannan sai ko rangwame ne da manzala ya rangwame da ita لسالم tsakanin خاصه ne shi kaɗai وما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ba wani wanda zai ce zai shigo gare mu don ya sha nono yana babba ولا رائنا ba zai gamu ba da sauran wannan shan nuna wannan shi ne abin da duk sauran malaman bidiyo suke kai da cewa shan nuna ba ba ya tsawata haramci sai ko yan kaɗan wanda suka bi masarar aisha akwai yan kaɗan kwarai da suka bi masarar aisha
باب إنما الرضاعة من المجاعة
babban abin da ake nufi ta taso kamar a kogo sai a bashi shi kuma sai ya sha yauwa ba da cewa a kai kuwa in zuwa jore ko da da tura ne Na'am.
yauwa ko da da tura ne to babu Inna ma rada'atu min al-maja'i.
babin cewa shan nonon da ke sabauta haramci wanda aka yi shi alhali ana bukatan nonon amma ba shan nonon da aka yi ba a bukata ba
حدثنا عناد بن سري حدثنا ابو الاعوس عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسعود قال قالت عائشه aisha ta ce دخل علي رسول الله manzon صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya shigo وسلم gare ni ورجل قائم alhali akwai wani mutum a zaune a wajena واشتد ذلك عليه Allah wannan ya tsananta gare shi ورأيت القرب daga من kushi a وجهه fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce فقلت يا رسول ya ce ya الله rasulallahi إنه أخي من ai ɗan الرضاعة uwana ne na shan nono قالت ya ce Faƙala.
ƙala ta ce faƙala sai manzo Allah ya ce انظرنا إخوتك إخوتكن من ya kamata الرضاعة ku san su waye ƴan uwanku na shan nono فإنما الرضاعة من المجاعة shan nono wanda ake istina da shi shine nonon da aka sha alhali ana bukata ba nonon da aka sha bayan an wadatu da abinci ba wanda wato ba a yin wannan
حدثنا محمد بن المسلم أو بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء تاويل حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء تاويل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء تأويل.
حدثني بار بن عربي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء تأويل.
حدثنا عبد بن عبيدة حدثنا حسين الجعفي وعن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي شعثائي Mm.
بإسناد أبي ya الأحوص zama daga dukkanin sun karo daga shi sun yi amshi a sa'i da isnadin abla hawasi كما أنا حديثي kamar ma'ana hadisin Yar shi Allah abla qalu.
hawasi sai dai su a tasu ruwa sun ce من المجاعة min al-maja'ati مم. باب جواز وقع المسجية بعد باب.
الاستبراء babin ya halatta a sadu da macen da aka kama a wajen yaƙi inda ta yi istibra'i وإن كان لها زوج cewa in ma tana da miji ينفصان كالفاظ bayan rai الشرعي nata ya ɓaci da sababin kama ta din da aka yi.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سيد بن ابي عروبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي an fahimta da huduri an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzana sallallahu alaihi wasallama يوم حنين rana yakin hunainu بعث جيشا الى ya aiki اولاس wata rundunar zuwa guda ake kira a waɗansu ko a waɗansa ko a waɗansu ba ko da sarrafawa ko ba da rashin sarrafawa ولقوا عدوا suka gamu da abokan gaba فقاتلوهم suka yaƙe su وزاروا عليهم suka yi rijaya akan abokan gaban واصابوا لهم سبايا suka samu ɗaliban kamawa daga gare su suka kama wasu mutane daga cikin abokan gaban فكأن الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه sai ka ce وسلم wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama تحرجوا من جشيانهم inda ake su zakewa wannan matan da aka kama laifi ne من أجل أزواجهن saboda cewa ai suna da maza mazaje kafirai فأنزل الله عز وجل في ذلك sai ubangiji ya saukar a game da wannan والمسرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم da haka nan an haramta muku duk wata mace wadda yake tana da miji amma banda wanda da damar ku ta mallaka أي فهن لكم حلال ai su waɗannan sun zama halal gare ku إذا انكرت عدتهن matakai istibra'in ya kare in sun gama istibra'in حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسلم وابن بشار قالوا حدثنا أبو الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمية حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى abu الله da عليه ibn وسلم Hudayn ya ba su ya ya faɗa musu cewa manzala sallallahu alaihi wasallama بعث يوم هنين سرية ya aikata nuna ranar yakin hunainu بمعنى حديث يزيد بن زريع kama hadisin ya zai zama zurayin غير أنه قال sai dai ya ce إلا ما ملكت أيمانكم zai fa abin da damar ku ta mallaka فحلال لكم yin hunna daga cikin su falalu da hundu wannan ya halatta sun halatta gare ku ولم يكن ولم يذكر إذا خرج عدتهن amma a tasa ruwayar bai faɗi idan karaki da hunna ba cewa sai sun gama istibra'in
وحدثني يحيى بن أبي بن الحارثي حارثي وحدثنا خالد يعني بن الحارثي حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه حدثني يا ابن ابي بالحارثي وحدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد قال yake اصابوا سويا يوم sun أولاد kama mata ranar yakin audasu لهن ازواج wanda matan da aka kama matan da musulmi suka kama suna da maza فتخوفوا sai suka ji tsoron a ce su sadu da su ko da bayan sun gama istibra'i وانزل aka هذه الآية saukar da wannan ayar wa musalatu min nisa illa ma malakat aymanukum an haramta muku duk wata mace wanda yake tana da miji amma banda wanda damar ku ta mallaka
حدثني يا ابن ابي ما حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة في هذا الاسناد له to babu wala dalilin firashi وتولى babu الشبهات.
cewa da na gidan da aka haife shi in da aka haifi da nan za a dangana shi ko wani ya ce ai shi ya cikin ba za a yarda ba wata wakil shubha ta cewa kuma a kiyaye duk wani abu wanda yake akwai shubha a ciki حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس آه، وحدثنا جميل.
محمد بن رمي أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت aisha ta ce اقتسم سعد بن أبي وقاص tsarin rayuwar da aka da abdul zabi abdul zabata sun yi hukuma a game da wani yaro فقال سعد سعد هذا يا يجي.
رسول الله ابن أخي urbata ne abi wa kasu wannan ya rasulullah dan dan uwana ne dan urbatu ne dan abi wa kasu عهد إلي أنه ابنه yayi min alkawari kafin ya mutu cewa ɗansa ne انظر إلى ش- ka شبهه dubi yadda ya kamama ai da gani an san yayi kama وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله shi ko shi kuma abdul zabata ya ce wannan dan uwana ne ya rasulullah ولد على فراش أبي an haife shi akan shimfidar ubana من وليدته daga baiwarsa فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه sai manzo Allah ya dubi kamar kamar yaro فرأى شبها بينا ya بعتبة ga kamar ta kai inda ta kai a fili da ukubatu فقال ya ce هو لك يا هو لك يا عبد a dan uwanka ne kai abu الولد للفراش ai da na gidan da aka haife shi وللآخر الحجر wanda ya da'awa cewa shi ya cikin daga a ba- a baya za a ce kawai abin da ya ikirari ya kama shi za a jefe shi musari نعم فاعتذر منه يا سودة amma sau ya saurari يا سودة minta zama ta ko da ke halitta ce ya saurata din fi na hawi wato sami sa'adar ausani minta نعم wa rumma ta awwala a iya cewa ya saurata din ma da wato ke sauratu ki ringa kare kanki daga gare shi ko da yake na yi hukunci da cewa ɗan gidanku ne نعم amma akwai wata shubha a nan akwai wata shubha a nan نعم قالت ta ce ولم يرى سودة قط wannan dan bai taɓa ganin sauratu ba da ɗaya ba ta taɓa ba shi fuska balle har ya zo ya ganta ba ولم يذكر محمد بن رمي قوله يا عبد da amma mamadu maruhin bai faɗi faɗin sa abu ba ya ce dai huwa naka alwaladu lil firash
حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناجر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه حا tawili حدثنا عبد بن عبيد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسلام ناو kamar wannan hadisin da ya gabata غير ان معمرا وابن إيه، معمر وابن عيينة حديث عيينة الولد للفراش sun ce alwaladu lil firash ولم يذكر اول الايه amma ba su الحجر faɗi cewa wani ahiril hajaru ba a taso ruwa
وحدثني معمر بن رافع وعبد بن عبيد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عن ابن المسيب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الولد للفراش da na gidan da aka haife shi وللآخر الحجر wanda ya da'awa shi ya zina har aka samu ciki da ɗan to hukuncin zina ya kama shi musa ne za a yi ba za a jefe shi zai sha dutse a
حدثنا سيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناجر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أما بن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى أما عبد الأعلى يأتي أو أبي سلمة.
عن سعيد عن أبي هريرة ko قال
daga asaidu saidu sai daga abu huraira ka wa kalu har ko shi aka tsara ya ce daga saidu ko daga abin salama أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة ɗaya daga cikinsu ko dukkaninsu ma sun karɓo hadisin ne daga abi huraira وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة wata wani lokacin yakan ce an sa'idin wa abi salamata gawo wani lokacin ko an sa'idin au abi salamata عمرة عن سعيد عن أبي wani lokacin ma ya هريرة shafe abu salamata ya ce an sa'idin an abi عن hurairata النبي صلى الله ya عليه karo daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam مثل حديث kamar معمر hadisin nan na ma'amaru
باب العمل بالحق القائف الولد babin cewa ana aiki da riskarwar wanda yake kafi wato masanin kama wanda yake gwani a sanin kama idan ya riskar da ɗa
حدثنا يا بن يحيى ومعمر بن رمي قال أخبرنا ليس حا تاويلي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن قوة عن عائشة أنها قالت aisha allah ya kare da a gare ta ta ce إن رسول الله Zala sallallahu alaihi wasallam ya shigo مسرورا gare ni yana mai nuna farin ciki.
يبرق أسارير Da وجهه tare da taron fatan goshinsa tana walƙiya saboda nuna farin cikin da yake.
فقال Ya ce da ni, ألم تري yanzu ba ke ganin أن cewa mutan ziza نظر آنفا ya إلى yi زيد kuma da ziza وعائشة da nuna وأسامة har بن sai زيد Usama ta zai ne.
فقال Ya ce, إن بعض هذه الأقدام hakika sashen للشعر kafafun nan daga sashi ne. Shi Usama to baki ne, baki baki ne zai nuna har sai ko balarabe ne kul wanda yake da haske saboda shi uh, Usama sai zamo launinsa ya yi kamar na mahaifiyarsa ummu aimana wanda ita ba habashiya ce duniyar habasha ce
حدثني عمرو الناجر وزار بن عرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni wata rana yana farin ciki فقال yace يا عائشه ya ألم Aisha تري أن مزلزلا almudlisi yanzu ba ki ga cewa mutum zurru wanda yake daga banu mudlisin ba wanda suka gwani gwanaye ne wajen gane ka ba دخل علي ya shigo gare ni فرأى أسامة وزيدا ya ga usamatu da zaidu وعليهما قديمة hakika sun lullube jikinsu gadda ya rusa ba sun rufe fusafinsu وبدأ sun rufe أقدامهما kawunansu amma kafafunsu ne kawai suka fito فقال إن yace هذه الأقدام بعضها من بعض hakika wayannan kafafun sashen ta daga sashe ne wannan kafafun da da da uba ne
حدثنا منصور بن أبي المزاحم حدثنا إبراهيم بن صادق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Aisha ce دخل قائف ورسول الله صلى wani الله عليه gwanin sanin kama وسلم شاهد ya shigo gare ni alhali mazala ya shigo alhali mazala yana wajen وأسامة بن زيد samun وزيد بن da حارثة zai بن na yarisa suna رجعان kwance فقال sai wannan masanin kamar ya إلى ce أقدام lallai kafafun da بعضها sashen daga sashe ne سر بذلك النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم ya munna da wannan وأعجبه ya kayatar da shi وأخبر به ya عائشة je ya fa- ya faɗa wa Aisha حدثني عن ملك بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاب تأويله.
عبيد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد da wannan isnadin بمعنى حديث بمعنى حديث.
زاد في حديث يونس ya kare a hadisin Yunus وكان mujazu مجدد ya ce حائطا gwanin sanin kama
باب قدر ما تستحق البكر babu والزوج gwargwadon zaman da عندها.
budurwa take cancanta in ta je gidan miji a ce miji ya zauna a wajenta kafin a ce ya koma kewayo rabin fara haka nan ba zaura ce nawa ta cancanta daga zaman miji a wajenta gurbin kai ta gidan miji نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يا بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه Zaka وسلم sallallahu alaihi لما wasallama تزوج أم سلمة yayin da ya auri ita ummu salama أقام عندها ثلاثا ya zauna a wajenta kwana uku وقال yace da ita إنه ليس بك على أهلك هوان hakika ba reni gare ki wajen mijinki ba wai zai rena ki ba إن شئت in سبعت kin لك in kin ga dama in zauna a wajen ki har kwana bakwai وإن سبعت لك سبعت amma fa ki لك sani in na zauna kwana bakwai a wajen ki duk sauran mata na ma kowace sai na je na zauna kwana bakwai
da suna ya bune ya kara karatu ala maliki an abdullahi bin abi bakar an abdulmalik bin abi bakar bin abdurrahmani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja umma manzo Allah sallallahu alaihi salama wasallam lokacin da ya aure ummu salama wa asbar inda ta hu waye gari a wajensa qala ya laha ce da ummu laysa salama biki ala aliki hawani ba reni gare ki wajen iyalinki wajen mijinki mijinki ba zai rena ki ba wa in shi'tu sabbatu indaki in shi iti in kin ga dama na zauna wajen ki kwana bakwai wa in shi'ti sannan su in kin ga dama in zauna kwana wa uku dotu Am- amma kwana uku sai in koma kewaye ba sai na rama wa sauran mata na ba amma in bakwai ne sai na rama musu qalat ta sajis ce to ka zauna kwana uku
حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي وحدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن عمير عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi حين wasallam تزوج ام ya سلمة da yaro ummu دخل salama عليها ta tare a gidansa فاراد ان يخرج ya ya nufin zai fito اخذ بثوبه sai ta kama tufafin manzo فقال manzo رسول الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce ان شئت in kin زدتك in kin ga dama zan miki kare وصوتك amma fa duk ƙarin da na miki zan miki lissafi للبكر سبقه budurwa in ta je gidan miji tana da haƙƙin mijin ya zauna kwana bakwai ko da yana da wasu matan وللسيب ba ثلاث zaura kuma in ta je gidan miji farkon zuwanta tana da haƙƙin mijin ya zauna wajen ta kwana uku ko da yana da wasu matan
وحدثنا يا ابن يحيى اخبرنا ابو ثمرة عن عبد الرحمن بن عمير بهذا الاسناد مثله kamar wannan حدثني ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن جيا- بن جياس عن عبد الوارث بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمة ذكر
ya ambata ان shi abu رسول abubakar الله صلى الله عليه da abdurrahman bin وسلم haris bin hisham ɗaya daga cikin buga wasu na madina ya ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha ya auri ita ummu salama wa zakara ashiya'a ya ambaci wasu abubuwa hadha fihi wannan abin yana cikin abin da ya faɗa qala cewa manzo Allah ya ce da ita in shi ta an usabbi alaki wa usabi a Isra'il.
in kin so in zauna wajen ki har sai na kwan bakwai amma ki tabbata in na zauna wajen ki kwana bakwai sauran mata na ma kowace sai na je na kwan bakwai wajen ta wa in sabbatu laki sabbatu li nisa'i idan na bai na kwana bakwai wajen ki to sauran mata na ma kowace sai na je na yi kwana bakwai
حدثنا يا بني يحيى اخبرنا هشام عن خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال اذا اذا تزوج البكر على السيب idan mutum ya auri budurwa ala- a- ya auri bazawara alhali ya ɗari za ta zama da bikira in ya auri budurwa ala sayyibi alhali ga matarsa ta gida اقام عندها سبعا to sai zauna wajen ita budurwar wannan amarya har kwana bakwai واذا تزوج السيب على kamar ya البكر auri ba- bazawara alhali da matarsa a gida اقام عندها to sai ثلاثا zauna wajen ita bazawarar kwana uku قال خالد halifu ya ce فلو قلت انه رفعه da zan ce لصدقته anas ya rawaito hadisin nan a matsayin marfu'i daga manzon Allah ne da na faɗi gaskiya ولكنه قال sai ce abin da yake كذلك ba haka tsari yake in sabi ko yace a sunnatu kaza ko mina sunnati kaza yana nuna marfu'i ne
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد الحزائي عن ابي كلابه عن انس قال Anas ibn Malik ya ce من السنة أن يكون yana da سبعا tsari cewa idan mutum ya auro budurwa ya zauna a wajen ta kwana bakwai kafin ya fara rabon kwana قال خالد Halidu ya ce ولو شئت قلت da na so da na ce رفعه إلى النبي صلى hadisin nan ya dangana shi da الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam باب القسم بين الزوجات babu rabon kwana tsakanin mata mata وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة ليلة ليلتهم ba a yau Ba da a yau ne, da ha.
kuma bayanin cewa tsari shine kowace daga mat- matansa a ce tana da nata daren da yininta kowace akalla ya zauna wajenta dare ɗaya da yini ɗaya
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال anas ibn malik yace قال للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata guda tara فكان إذا قسم بينهن ya san ce idan ya rabo tsakanin su ya rabon kwana da su لا ينتهي إلى المرأة الأولى baya dawowa zuwa macen da ya bar ɗakinta إلا في تسع sai an samu kwana tara وكنا يجتمعن كل ليلة matan da ببيت- manzo sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna haduwa da dare bi bai tilafiya a ɗakin wadda a gi- a ɗakin ta ne zai kwana فكان في بيت عائشة yana ɗakin Aisha فجاءت زينب sai Zainabu ta zo فمد يده إليها a sai ya miƙa hannunta ga Zai- ya miƙa hannunsa ga Zainab فقال هذه زينب sai ta ce ai Zainabu ce فكف النبي صلى الله عليه Annabi وسلم يده sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauke hannunsa ya janye hannunsa فتقاولتا sai suka ringa faɗa wa junansu magana حتى استخبتا har suka faɗo maganganu ba ba- wato ba masu daɗi ba وقيمت الصلاة aka yi kamar sallah ومر أبو بكر على ذلك a man- a sai na baka zo ya wuce ana wannan فسمع ya أصواتهن ji muryoyinsu فقال ya ce اخرج يا رسول الله ya rasu da Allah rabu الصلاة da su su ta faɗa maganganun su Wasu su da zuwa abubuwa sallah na turaba.
ya zuba turba a bakin su وخرج النبي annabi صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya- ya fito فقال عائشة a Aisha ta ce الآن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجب yanzu أبو manzon بكر Allah zai gama sallah Abubakar ya zo ويفعل بي ويفعل ya zo ya ke min faɗa ya ke min faɗa فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته yayin da manzon Allah ya gama sallah أتاها أبو بكر sai Abubakar ya je wajen Aisha قال ya الحاكم faɗa mata شديدا maganganu masu tsanani فقال ألا yake تصنعين a sa'in هذا haza ne تصنعين ke kina ki هذا ringa irin wannan kina faɗa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
باب جواز هبتها وهبتها لذرتها babin ya halatta mace ta bada kwananta ga kishiyarta حدثنا زهير بن عرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت Aisha ta ce ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلها في سورة بنت زمعة ba macen da nake son a ce wato ina faɗar aibobinta ko ina wani abu na ina faɗar wani abu na wa ko kuma ina cikin irin tsarin ta a ce na bi irin tsari nata kamar sau da biyar zambato ina Na'am.
son a ce na bi tsari irin na sau da biyar zambato na'am min imra'atin fiha hiddatu mace ce wadda take tana da saurin fushi qalat ta ce falamma kabirat yayin da yake ta ta ta tsufa ja'ala yawma hamir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali aishata sai ta bai kwananta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta bari ga Aisha qalat ya sai rasulullahi ya rasulullahi hal ja'altu yawmi minka li aishata kanan na wajenka na bai wa Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi sai wasallam zama manzara yaqulu li aishata sallallahu alaihi yawmayn wasallam yana bai wa Aisha kwana biyu da nata da wanda saurin ta yawma bata wa yawma saudata shine ranarta da kuma wanda saurin ta bata حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عقبه بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناجد حدثنا الاسود بن عامر حدثنا زهير حاء وحدثنا مجاهد بن موسى حدثنا يونس بن محمد حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الاسناد da wannan isnadin ان سودة لما cewa كبرت ta yayin da ta tsufa بمعنى حديث kuma جرير hadisin jariru زاد في حديث ya شريك daɗe abuwa ya shariku قالت ta ce وكان اول امراه تزوجها بعدي ita sau da ita ce farkon mace da manzo ya aure ta bayana wato kusa wannan kenan ashe an riga auren aisha kafin a auri sau da amma malamai suka ce eh ta yi ɗaura auren ne aka yi da aisha amma ba ta tare ba sau da ta riga aisha tarewa a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da حدثنا wata ruwa ma an ce ai hatta ɗaura auren da saudatu sai da aka fara ɗaura auren da saudatu sannan aka ɗaura da aisha خليل سبا أقلي ولا ذي حالك
حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه قالت عائشة تتي كنت ازار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله لا عليه تجي لا وسلم نونا كيشي قوي أن سكي أوكا كاونا سوار منزول صلى الله عليه وسلم واقول ina cewa وتعب المراه نفسها wai a ce mace ta ce za ta ɗaukar ta ta bayar ga namiji فلما انزل الله عز وجل yayin da ubangiji ya saukar da aya da take cewa ترجي من تشاء من ya rasulallah من kana iya تشاء jirkinta wadda ka so a cikin matan nan kana iya taro wadda ka so daga cikinsu zuwa gare ka ومن ابتغيت مما duk wanda ka آتاها.
nema ma daga wanda da ka ture ta waje daya ka ce ba ka yi da ita مم.
ala قالت guda alai a wani laifi gare ka rasulullah karan aisha ta ce قلت والله ما أرى "Wallahi, ربك إلا ba na يسار ganin لك من ubangiji هواك ko yana gaggawar aikata abin da kake so ya rasulullah
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن ابي عن عائشه انها كانت تقول aisha ta kasance tana cewa اما تستحي امراه yanzu تعبد mace ba ta jin رجل kunya ta ce wai za ta ba da kanta da namiji تعزل الله عز sai وجل da Allah ya saukar da aya ترجي من تشاء منهن وتؤوي Ni اليك man من ta sha wanda تشاء wata wuri ne kamar ta sha قلت ان ربك ليسار لك yace من ya rasu da هواك hakika ubangiji yana gaggawar aikata abin da kake so حدثنا اسحاق بن ابراهيم وام محمد بن عاصم قال محمد بن عاصم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه ميمونه in je wajen janazar maimuna tare da Abdullahi ibn Abbas زوج النبي صلى الله mata عليه na وسلم sallallahu عن alaihi wasallam سربا abu da ake kira salifa inda ta tare kuma ana Allah ya kaddara الله أكبر قال ابن عباس Nazar- a, Abdullahi ibn Abbas yace هذه زوج النبي صلى wannan الله عليه matar وسلم annabi ce sallallahu alaihi wasallam فإذا رفعتم ناشها idan kuka daga ma- makarata in kun daga makarata فلا تزعزئوا kuce za ku rauro wanda ita kan ku yi gaggawa ku daga da nutsuwa ولا kan ku تزلوا rauro wanda ita ku وارفعوا tausasa ku yi da a hankali a sannu a sannu فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana auren mata tara وكان يقسم لثمان ya tsince yana rabon kwana daga takwas daga cikin su ولا يقسم لواحدة ɗaya daga cikin su ita ba a rabon kwana da ita قال أداهم a dawo yace التي لا يقسم لها wadda baya rabon kwana da سجدة ita ita ce safiyatu yar huyayyu
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن عمير جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد da wannan isnadin وزاد ya daɗe قال أداهم adawu ya ce كان آخرهن موتا ita mai ah, ita wannan maimuna ita ce ƙarshen su ma- wafati مات ta بالمدينة mutu a madina ta mutu a madina
باب نسي باب نكاح ذات الد- ذات الدين babin cewa ana so wanda zai aure ya aure wadda take mai kula da addini
حدثنا زهير بن عارف ومعمر بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يا بن سعيد عن عبيد الله اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kama da قال annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace كون المرأة ana auren mace dan ɗaya daga cikin abu hudu لمالها ko dai duban dukiyarta mai Wala.
kuɗi ce bari a aure ta ولا سبيها ko kuma dan ɗaukakarta cewa ta fito daga babban gida ko ولجمالها kuma dan kyanta ولدينها ko kuma dan kularta da addini فر- فالفرج ذات الدين ka rabauta da ma'abuciyar addini ina ba ka shawara in ji manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ka yi aure to ka nemi mai kula da addini tarbar yadaka a hannunka ta talauta ma'ana in ka auro wata ba don wannan dalilin ba to a ƙarshe duk abin da kake hange za ka samu ka zo ka rasa
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء اخبرني جابر بن عبد الله قال jabir bin abdullahi ya bani labari kala ya ce تزوجت امراه في Na عهد auri رسول
wata الله mace.
صلى الله عليه وسلم na auri في عهد رسول a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الله صلى الله عليه وسلم ولقيت النبي صلى daga الله عليه da sallallahu وسلم alaihi wasallam Kala.
manzo Allah ya ce يا جابر ya jabiru tazawwajta ka yi aure ne قلت نعم ya ce kwarai قال بكرا ام سيب ya ce ka auri ba- budurwa ne ko bazawara قلت سيب na ce ai bazawara ce قال ya ce هلا بكرا me ya hana ka auri budurwa da za ka yi wasa da ita wata layi buka a wata ruwayar قلت ya ce يا رسول ya الله إن rasulallahi لي أخوات ina da yan uwa mata ne dalilin da ya sa na fifita auren bazawara akan budurwa domin ina da yan uwa ne mata فخشيت أن تدخل ya ji بيني وبينهن tsoron na auri budurwa ta shiga tsakanina da su قال manzo Allah yake فذاك إذا ai ko in haka ne kai daidai إن المرأة تنكو على دينها mace akan aure ta don zama wata mai kula da addini ومالها ko cewa mai mai dukiya ce وجمالها ko cewa kyakkyawa ce فعليك بذات الدين amma ina umartar ka ko ina shawartar ka duk sanda zaka aure ka nemi mai kula da addini كربل يداك hannunka ta talauta in ka saba wannan umarnin to karshen ta ka zo ka rasa ka auri mace dan kyau to ta yi ta tsuka ko kin ya tafi ya kenan kuma za a yi sannan ko kuma ka aure ta dan kuɗi ya zama ta ki baka kuɗin ko kuɗin na ta ma ta tafi gaba ɗaya
باب إسي باب نكايل بكري babu cewa an fi son a auri budurwa حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال da jarin Allah ya ce تزوجت za a امرأة auri mace فقال لي manzo رسول Allah الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم هل تزوجت ta yi aure قلت نعم yake kwarai kuwa قال أبكر أم yace سيبا budurwa ka aura ko ba zaura قلت سيبا yace ba zaura قال yace قال أنت من me ya hana الأذان ka aure yan mata ka aure budurwa da ولآبها irin wasanta قال شوبك shugabantu yace وذكرته لأمر بن na دينار ambaci wannan hadisin ga abin da dinari فقال yace قد سمعت من ni جابر ma na ji wannan hadisin daga jabiru وإنما amma ni قال yadda ya faɗa a kan a tawar bayan Allah jari kan tula'i ko hawa tula'i kamar yana ka auri budurwa wanda za ka yi wasa da ita ce wasa da kai
حدثنا يا ابن يحيى وابو بكر وابو ابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان عبد الله cewa هلك abdullahi mahaifin jabiru ya mutu an kashe shi a ranar yakin uhudu وترك تسع بنات ya bar 'ya'ya mata har tara او قال سبعه ko ko bakwai فتزوجت امرأة سيبا sai jabiru ya ce sai na auro mace bazawara فقال لي رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da يا ni, جابر jabiru تزوجت ka yi aure ne قال ya قلت ce نعم na ce kwarai ya rasu da Ala.
ya ce وبكر أم سيب wadda ka auro budurwa ce ko bazawara قال قلت بل ya سيب ce sai na ce da shi ya rasu lalla bazawara ce قال ya ce قال لا جارية me ya hana ka لا auro يمكن.
budurwa da za ka yi wa ringa wasa da ita ka ringa wasa da kai أو قال ko ya ce تضاهك- تضاهكها za ka ringa ba ta dariya wato rayu kuka ita ma ta ringa ba ka dariya قال ya ce قلت له sai na ce da إن عبد manzo الله هلك ai mahaifina ya mutu وترك تسع ya بنات bar أو ya'ya mata سبعة har tara ko bakwai وإني كرهت أن آتيهن ni na kince in zo musu أو أجي ko in أبوك kawo musu مثلهن kamar su yarinya suna yara in kawo musu yarinya kamar su فأببت أن أجيء بامرأة sai sai تقوم عليهن ya sa na so in zo da mace dattijuwa wato wadda yake ta fara manyanta wadda za ta kula da su za ta وتصلحهن gyara su قال ya ce maza za ya ce barakallahu laka Allah ya sanya ma albarka أو قال لي Ko ya خيرا faɗa min magana mai kyau وفي رواية أبي الربيع amma ya abu rabi لا إباوة لا za إبوكا ka ringa wasa da ita ka ringa wasa da kai وتضاحكها ka ringa ba ta dariya ka تضاحكها ringa ba ka dariya حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce da هل ni, نكحت يا jabiru جابر kai aure وساق الحديث ya kawo hadisin إلى قوله har zuwa امرأة fadin mace تقوم da za ta عليهن kula da su za ta وتمشطهن ringa taje musu gashi ko ta ringa tsefe musu gashi قال manzo Allah ya ce Asabta.
ta yi daidai لم يذكر ما ya بعده bace abin da yake bayan sa ba حدثنا يا ابن يحيى اخبرنا هشام عن سيار بن عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال jabiru ya ce ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata yaki فلما قبلنا yayin da muka dawo تعجلت على alaba بئير irin لي leka كتوفين ne gaggawa bisa wani raƙumi nawa wanda yake mai jinkiri نعم فلهقني راكب mai خليل nauyin tafiya ne Na'am.
ina gaggawa ya sauri amma ya ke fara yi gare rakibin harbi sai wani mahayi ya riske ni a baya فنخس بئيري sai ya بأنذة soki raƙumi na da wata sanda ya sa Ana ma'au.
sanda ya wa raƙumi na fikari da Mm.
take tare da shi فانطلق ba بئيري shi kenan ba kuma raƙumi na sai ya sauya wannan halin Ka ji wannan wannan da ana nauyin nuna tafiyar da iwali.
yake sai ya zamo ya sauya ya koma mai gudu kamar mafi kyan abin da za ka gani mai gudu a raƙuma فالتفت sai da waiwa in ga waye ne على wannan رسول sai الله na صلى ga manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم فقال yace ما يؤجلك يا جابر Jabiru me yasa kike wannan saurin ne قلت يا رسول yace ya الله Rasulullahi لي يجوز آدم ai ban dade بقصر bane da angwanci فقال أبكرا يجي.
تزوجتها أم سيبا ka auri budurwa ne ko ka auri bazaura قال يجي.
قلت بل yace سيبا ya Rasulullahi bazaura ce قال يجي.
وعلى جارية me ya ka ka auri أولئك budurwa da za ta ringa za ka ringa wasa da ita tana wasa da kai قال yace ولما يمكن أن يكون قدمنا المدينة مدينة.
ذهبنا لندخلها muka shiga muka tafi dan mai saurin shiga فقال manzo Allah yace ku أمهلوا dan saurara حتى ندخل ليلة sai ku bari sai dare ma shiga أي a إشاء lokacin isha كي تمتشل الشئسة domin wadda ta bar gashin ta haka ta taje ya gyaru وتسعد المديوة wadda cewa mijinta baya nan bata kula da gyaran jikinta ba ta gyara jikin قال ya eh, yace وقال yace إذا da ni قدمت idan ka je فالكيس الكيسة to kai abin da yafi dacewa ka- abin da yafi dacewa
da suna babar bin musalla da suna bulwa biya ni bin abdul majidi a sakafiya da suna wailallahi an wa bin kai sana an jabir bin abdullahi kal yace arju ma rasulullahi na sallallahu fita alaihi da wasallam manzala da zata sallallahu alaihi wasallama a wani yaki fa abda abi jamali ya kuma na ya dinga min jinkiri fa baya abda saurayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo inda nake fa qala yace da li ya ni, jabiru jabiru ne qultu na'am yace na qala ma yace a sha'anuka me ya same ka qultu abda abi jamali yace raƙumi na ne walla baya sauri Wa raƙumi a'aya.
na ne ya ga- ya kasa fatakhallabtu shi yasa na jinkiri na tsaya daga baya na'am fa nazala manzo Allah ya sauka fa hadanahu bi yi masa mithlihi.
jinkiri da sandan da ke hannunsa ثم قال wannan yace اركب zo ka hau sai فركبت na hau ولقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى ai الله عليه bayan وسلم nan sai na ga cewa ni ne nake rage masa sauri kada mu wuce manzo فقال manzo Allah ya ce آه تزوجت ta yi aure قلت na نعم ce kwarai قال أبكرا أم ya ce a سيما ruwa ka aura ko ba zaura فقلت بل ya ce a سيما ba zaura ce قال ya ce قال لا me yana جارية ka aure budurwa لا ka إبها ringa wasa ta وتلائبك wasa ka ringa ma wasa قلت Yace.
إن لي أخوات a kultu sai na ce ina da yan uwa ne mata فأهببت أن أتزوج امرأة sai na so in auri mace wadda take ta manyanta ta girma da تجمعهن za ta ringa kula da hada su waje daya ta ringa وتمسكهن taje musu kai ko ta ringa tsaye musu kai ta kula da su قال ya ce أما إنك za قادم ka koma gida فإذا قدمت amma in ka je gidan فالكيس kai الكيس abin da ya dace kai abin da ya dace ثم قال sannan ya ce أتبيو جملك za ka ce min da raƙumin nan قلت نعم nake kwarai اشتراه مني بأوقية ya siya raƙumin daga gare ni da ƙoƙiya ثم قدم رسول الله صلى sannan الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya dawo وقدمت da- بالغداة.
da safe na zo فجئت المسجد ya je masallaci فوجدت على Allah باب ba da المسجد sallallahu alaihi wasallam a kofar masallaci فقال الآن حين yace قدمت yanzu ne ka zo قلت نعم yace kwarai قال yace وتعجم لك to a jera kuma ka jera kuma ka shiga masallaci وصلي ركعتين ya sallah raka'a biyu قال yace فدخلت sai na shiga وصليت ne ثم sallah رجعت sannan na dawo فأمر بلالا أن ya يزن لي umarci أوقية Bilalu ya auna min ƙugiya فوزن لي وياه Bilalu ya auna min ƙugiya فأرجع ya في الميزان rinja da bangare na ma a wajen ma'aunin an ba ni ma ya haura ƙugiya yace فانطلقت sai na tafi فلما yayin وليت da na juya da baya قال sai ya ادعوا لي ce kai a جابرا kira min jariru ودعيت aka kirawo ne وقلت نتي.
الآن يرد علي الجمل a yanzu ne zai ce zai dawo min da raƙumin ya karɓe kuɗinsa ولم يكن شيء أوغر إلي منه ba abin da na fi a sannan irin raƙumin فقال saboda ganin kuɗin a hannuna sai na ya ce da can ya fitar raƙumin dan da kyar ma sai da gaba ya je sai wani mai sallallahu alaihi wasallam ganin cewa raƙumin yana da sauri to amma yanzu kuma da ya karɓi kuɗin sai ya zama ba abin da yake so irin kuɗin sai manzo Allah ya ce kun Kun sama samaraka naka wa wa laka laka samanu samanu.
daura kumin ka kuma kuɗin ma ka je an mamma صلى الله عليه وسلم حدثنا معمر بن العبد الاعلى حدثنا المعتمر قال سمعت ابي حدث ابو نضرة an حدثنا jabir ابن da Abdullahi da قال da كنا Abdullahi yake بمسجد mun kasance muna wata tafiya tare da manzo Allah sallallahu وانا alaihi wasallam ناظه al'alhani wa ana ala nari ina kan wani rakumi انما هو في na kuma قريات yana kan الناس daga ƙarshen mutane baya sauri قال يجي.
فضربه رسول Allah الله صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم roƙi rakumin او قال ko نخسه ya ce yi masa zikari براه قال بشيء Ina كان معه mutum ya ce da wani abu da ke tare da shi قال ya ce وجعل بعد ذلك يتقدم الناس sai wannan rakumi ya haɗu bayan nan yana wucewa kan mutane sai shi ne kan gaba ينازعني yana gizgata حتى اني لأك- لاكف har sai dai kokarin na rike shi da kyau don saurin ya ragu قال يجي.
فقال رسول الله صلى الله Zalala عليه وسلم ya ce أتبيئنيه bi kaza بكذا wa kaza وكذا ka zira min da shi a tabi'u ni bi kaza kaza ka zira min shi da kaza da kaza والله يغفر Allah لك ya gafarta ma قال nace Wani tuwa kala na tare yace, da Allah.
yace, naka ne ya annabin Allah قال يجي.
أتبيئنيه بكذا to وكذا ka zira min da kaza da kaza والله يغفر لك Allah ya gafarta ma قلت هو لك يا نبي الله yace, naka ne ya annabin Allah قال yace لي yace wa kala li Mm.
ya manzo Allah ya ce da ni أتزوجك بعد أبيك ka yi aure ne bayan mutuwar mahaifinka bayan da aka kashe mahaifinka قلت نعم nace kwarai ya rasulullah قال سيبا أم بكرا Manzala ce budurwa ka aura ko bazawa bazawara ka aura ko budurwa.
قال Da قلت سيبا sai na ce na auri budurwa bazawara ne.
قال Manzala ce هل لا تزوجت بكرا me ya hana a ce ka auri budurwa?
تضاهكك Wato rayuwa ka ringa Rayuwa.
mata dariya ta nema dariya.
وتلائبك Ka ringa ma وتلائبها wasa ka yi mata wasa.
قال Abun أبو نظرة da rata ya ce كانت كلمة يقولها المسلمون wannan ya ga sai ta koma kamar karin magana a cikin musulmi.
افعل كذا وكذا Cewa ba والله kaza يغفر wa kaza لك wallahu ya gafiru laka yana da da irin fasahar manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito da magana wadda da ba a taɓa jin ta ba amma kuma da ya fito da ita sai ta zama yayi a tsakanin gwanayen fasaha ma ya zama suna amfani da ita a zantuttuka ya sa uji tu jawami alkalim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sun tashi babu habari ayu mata'in duniya al-mar'atu salih
آه.
Thank